Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
وقال في ذي من السوقان شافنا أجمل شأن زيد بن السوقان يجي يسبقه قدم منه إلى الجنة وتكفى لبجتين صلاة الكاس عن الجنة فقل علي يدخل في الجهاد ذاك ينكي مسحا وقبو النيك لكن أنا ما يجبي كافر شيء الجنة
كان في الذين كانوا معروف لا كائن ويقول إنه
وصديق وشهيد مثل علي وعمر وعثمان وطلحة وزبير وابن سعد رضي الله عنه
وقال في الذين كانوا معه على هراء يا فدا a cikin da suke tare da shi akan akan hira da ya sai ce usbut kai kawai fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidun akan ka annabi ne da siddiqi da shahidi fa qutila aliyun lokacin to an masa shahada an yi wasu na umar rajalan an shahada an yi wasu na usman rajalan shahada an yi wa talhata dan ubaidillahi shahada a sufaini bayan an fara yakin aka nusar da shi ya janye ya tafi sai kibiya ta same shi shi kuma ibn zubairu shi ma sun yi fito na fito suna ya nusar da shi da magana da annabi alaihi ya faɗa shi ma ya janye ya bari ya je yana bacci wani zai kashe shi to ina sa'adun radiyallahu anhu shi kuma sa'adu ya gamu da annoba ba du'ina na suka ba ne na annoba ne cuta ce ta annoba ta kama shi irinsu sannan wa alaisu ya ce wanda ya mutu ta hanyar annoba shi ma shahada yi sa'adu dan abi wa kasu radiyallahu anhu duk haka suka samu
وكان مصرافة ليس بك إذا لبثت على بك وراء إسراء فلما أشير بهما عمر ألبسهما إياه وكان الحمد لله الذي طلبهما فكرة وألبسهما شراكة وقال لسراقة بن جؤشم ابن مالك سراقة dan جؤشم dan مالك shine wanda ya bi annabi alaihi salam a wajen juhufa da sun tafi hijira shine ayarin ana ci da shi ar-rakabul maimun wato ayari mai albarka al-rakabus sulasi sina bukar radiyallahu anhu da sina hada annabi alaihi sina bukar radiyallahu da kuma abdullahi to bayan sun je gidan ummi ma'abadin radiyallahu anha an gama ya fita sai wani mutum ya je ya gaya wa surakata dan malik ana hira suna kofar gida da mutane yace ai na ga waɗansu mutane masu kama kaza masu kama kaza sai ce kai ka faɗa mun wasa ya ki shishire ya daddaure shi da fuska ya dinga rashin rashin yadda sai da mutum ya masa cikakken bayani sai ya gane su ne ana zaune sai ya bar mutanen kofar gida ashe yana zuwa sai ya ɗau dukushinsa sai ya fasa danga ta baya kawai sai ya tafi to da ya tafi yana gudu yana gudu yana gudu sai ya hango su sai suna bakar jira da ce da annabi alisun ana fabon su ce ba komai suraka ce ya zo da suraka ce ya zo hewo kansu da shi ya ɗauko kibiya wadda yake bugata irin tasu ta jahiliya na hani rabiyan a fa'ala da amara ni rabiyan a fa'ala sai ya gana hani rabiyan a fa'ala ya sake gwadawa a ƙarshe dai ya zabura doki sai kawafan dokin suka nitse sai hayaki sai dakata da dokin ya zaro kawahuwa sai sake shiryawa sai sake nitse ya ga abin zai ɓaci sai ya dira sai ce da annabi alaihi ba na amana sai ce to na baka shine aka yi alkawari da shi sai ce da shi kaifa bika idza labista suwarai kisra ya zaka idan ran da zaka daura munduwar kisra na farisa a wannan lokacin da annabi alaihi salam ya faɗa masa haka wato magana ce a dunkule a wannan lokacin da yake tafiya a wannan dajin bai mallaki inda zai sa kafarsa ba alaihi salam babu tabbas da inda yake sa kafa so da cikin hadari ake da shi da abokan tafiyarsa alaihi salam su mallaki da suke sa kafa ba za su iya zuwa madina ba za su iya zuwa an baza an kuma saka taguwa guda ɗari ko mai tan wanda dai ya dawo da ɗaya daga cikinsu kowa ya gigice shi ma su rakatin saboda wannan ya taho amma annabi alaihissalam saboda tabbas ɗin da yake da shi a gurin Allah subhanahu ta'ala da ya ce masa ya zaki ran za a sa maka munduwa kisara na farisa yana gaya wa sarakatu bin malik yana gaya wa duniya gaba ɗaya cewa zan isa madina lafiya ba abin da zai faru zan kuma zauna a madina lafiya zan kuma je in ci maka lafiya sannan kuma musulunci zai budu samarin musulmi za su je su kwace ƙasar farisa ita ce wannan kalmar duk wannan yake faɗa lokacin da bai mallaki kafarsa ba kuma hakan ta faru za ka yakin aka dawo a nan aka samo munduwar aka kasi na umar radiyallahu anhu da aka ɗauko a zuwa daga can mada'inus abin nan wato nihawin da aka ɗauko su da aka taho da su aka kawo sai na umar radiyallahu anhu sai ya ce alhamdulillahi lazi salabahu ma kisra na gode Allah wanda ya kwace wa kisra wannan munduwa wa albasahu ma surakata ya kuma sa wa surakata su kamar yadda annabi alaihi sai faɗa haka aka sa su raka ta dan malik dan wanda ya dauko wannan munduwar a cikin sabai cikin dare ne aka ci gidan ya shiga yana kamtar kumin jannatin wa uyuni wa zuru'in wa maqamin karimin wa na'matin kanu fiha fakihina kazalika wa awrasnaha wa awrasnaha qauman akharina lokacin da ya samu wannan ya ya aka shiga ana shiga gurare sai wani sabi cikin dare yana shiga wani ɗaki sai ya ga wannan muduwar sai ya ɗauko ta a cikin duhu sai ya kawa sadi ɗan abiwa ƙas radiyallahu anhu ya ce ga munduwa da annaba sai alkawari ya gata cikin dare duhu sai sa'ad radiyallahu ya ce masa waye kai sai ce da ina son a san suna na da ba zan kawo ba ba bukatar sai an san da ina amana ce gashi na kawo har yau ba san wanda ya ɗauko ta a inda ta ba kuma ɗauko ya kayi ki faɗa sunansa kawai shi ke tafiyarsa kasan bai haɗu da annabi alaihissalam ba kuma sai a fatahu makka shi sarakatu bin malik din ba dan da annabi sai ce maka sai zo ya same shi a makka ya ce ni ne fa wanda aka yi alkawarin nan da ni kaza kaza kaza kaza ya kuma musulunta
كانت ابنان مدينة بين الملة والسجيل يضل والخزات الإجواء إذا لها خزائل الأرض يصحب لها يعني بلادة
وقال النبي عليه الصلاة والسلام تبنى مدينة بين دجلة ودجيل za a gina wata wani gari wata wani birni tsakanin dujilata da jijiyar kuma tsakanin kudurin balluwar sarata tujiba ila haka za'inul ardi za a dinga kawo mata taskokin ƙasa arziki daga ko'ina nan zai dinga zuwa ya kusafa biha za a kisfe ka garin sai ce a ne bagada ana nufin bagadaza
هو شر لهذه الأمة من فرعون لقومه وقال سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليد yace a cikin wannan al'umma za a samu wani mutum ana ce da shi walidu huwa sharru li hadhihi al-umma min fir'auna li qaumi sharrin sa wannan al'umma yafi sharrin fir'auna a tasa al'umma haka ya ce za a yi alayhi salatu wassalam to lokacin ai hanawa ya dinga sawa ya'ya wali da ai ya ce ku daina sa musu sunan fara'i na ku ku dinga akwai wanda aka ce musu wali ya ce za tusammu auladakum bi ismi fara'inatikum sammuhu abdullahi sai ce afsa masa abdullahi amma shi walidin nan malamai suna cewa ko walid ibn abdul malik ne dan shi ma yayi awwan marasa dadi ko kuma walid ibn said ibn abdul malik ne ko shine to amma shi shine daman mafi shari a cikin sarakunan da aka yi don abubuwansa ba su da daɗi sosai kuwa shi ne wanda ya taɓa ɗaukan kibiya dubu ka faka ƙur'ani ya taɓa kibiya ya harba ƙur'ani cikin kyama ta je ka ce walidi ne ya yaga ka haka yi
وقال لا تقوم الساعة حتى تكسل فئتان دعواهما واحدة وقال لا تقوم الساعة ita kiyama za ta tashi ba hatta ta kata talafi a ta ne har sai jama'u guda biyu sun yaƙi juna da awa kuma wahidatu amma ko da kan abu ɗaya suke kowanne Allah inifa zafin Allah inifa kuma sai sun yaƙi kawai za a samu fahimta ce ta bambanta kuma hakan aka yi tsakanin sai na alar radiyallahu anhu da kuma sai na ma'auya radiyallahu sai da ta abu kudin
وقال لأمر في سهيل بن أمر أتى أن يكون مقاما يسرك يا أمر يوى حكا يفقى سينا أمر رضي الله عنه a cikin suhailu ɗan amur suhailu ɗan amur wanda aka yi sulhun hudaybiya da shi a lokacin an samu mai tsinin harshe ne yana ta faɗar maganganu marasa daɗi to sai na umar rajala wani da ransa ya ɓaci sai ya ce zai datsa harshensa sai annabi a rasu ce ko ni annabi ba in ne musula allah ba zai banni ba musula shine a samu ɗan adam a datse wata gaba ko bayan an kashe shi a datse gabarsa ko a yanke masa tambarin baki ko a yanke harshensa ko a yanke kunnansa ko a datse hancinsa ya ce ko ni annabi ne haka Allah ba zai yadda ba saboda haka da kake cewa za ka datsa harshensa a sa an ya koma makaman ya surruka ya umar ya kusa ta zai tsaya a wani matsayi da zai faranta maka rai sai ranar da annabi azumi ya rasu irin abu ne sana'o abubakar ya a madina to haka ita ma maka ta suka rikice kalma kwabo da kwabo kamar shi ne sina abubakar da duk abu ne sina abubakar ya faɗa a wannan masallaci annabi alaihi shi kuma haramun maka haka ya faɗa malamai sun rawaito duk kalmominsa ɗaya ɗaya ne kalmomin da suka bambanta da nasu amma ma'anar su ɗaya ce haka ya ce don makanta tinja tinja tinja tinja shi ma sai da da kowa kan daidai ya ce ai man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan har mata wa man kana ya abudu la fa inna la hayyin la yamutu haka ya gaya mu sai kowa da cikin nutsuwa ma da can an je shi na taba dar bakakken maganganu sai na umar ya fusata ya ce a yanke harshen yanke harshen su ya ce iyalai ce zai tsaya matsayin da zai maka rana su suna madina a lokacin ba za su iya wani abu a maka ba in makanta kare abu sai sake dawa ruɗe kwarai kwaɓe to shi ya zo yi wannan aikin ya da mutanen maka suka komo daidai ruɗewar da suka yi suka dawo cikin nutsuwarsu
kana kazalika kama bi makkata makama abi bakarin yau balagahun mautu nabi sallallahu alaihi wasallama وقب بنهو كذبته وثبتهم وقوى وقوى بسائرهم
haka haka zalika fakana kazalika sai abin ya zama haka kama bi makkata makama abi bakarin sai ya tsaya a maka makama wato matsayin sai na abubakar yawan balagahu mautun nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da rasuwa annabi alaihi wasallam ta isa maka su ma suka firgita suka rude sai ya tsaya kamar da sana abubakar radiyallahu anhu a madina wa khadaba binawi kudabi kudibatihi ya kuɗi ba kwatan kwacin kuɗi ba sai na abubakar wa sabbatahu ya kuma tabbatar da su wakawa ba sa'irahum ya kuma karfafa wato fahimtar su ya kuwa ya nutsu
وقال لخالد لخالد حين وجهه لؤي لأسيدرة إنك لتجده يسيدك البقرة البقرة bayan an yi tabuka sai na ba sai ya tura khalid ibn al-walid ce tabu gurin ukaidar nasara ne yana mallakar dumatar jandar sai innaka tajiduhu yasidul baqara in ka je zaka tadda shi ya fito yana farautar bauna wannan bakar wahashi ake ne
فوجدت هذه الأمور كلها في حياته وبعد موته كما قال صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبر به جلساؤه من أسرارهم وبوائنهم وطلع عليه من أسرار المنافقين وكفرهم وقولهم فيه في المؤمنين حتى إن كان بعضهم ليقول لصاحبه اسكت فوالله لو لم يكن عنده من يخبره لأخبرته الإجارة بدحاء أو بدحاء
ووجدت هذه الأمور كلها في حياتي وبعد موته duk wani abin da annabi alaihi sun faɗa an same su a lokacin yake da rai da lokacin da ya bar duniya kama kala sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi jira da mashin la ya faɗa ila ma akawara bihi jula sa'ihi da kuma abin da ya bawa abokan zaman sa labari min asrarihim na sirrin su mabawa ɗinimin da abin da yake ɓoye in an zo sai cewa na kaza ne kaza ne kamar yadda ya gaya wa wahab ga abin da kuka yi da Sufwan ibn Umayya ga yanda aka yi kaza ga yanda kaza wadala alaihi min asraril munafiqina to kuma wanda ya da sun kayar daga wato sirran munafikai ko kufurihim da kafircin su wa qaulihim fihi da maganganun da suka ninga faɗa marasa daɗi a kan annabi alaihi salam ko hulmuminina da abin da suka ninga faɗa marasa daɗi a kan muminai a tayin kana ba a zuhun mulai ya ƙulu da sahibihi uskot har sai da kai shashansa yana faɗa wa abokin magana ishirin zai magana ko wallahi lallan ya kuni inda hu ce ko da bawa gurin da gurinsa babu manya kubiru wanda zai ba shi labari la akad baratu hijaratul badaha da duwatsun nan na salolin makashi sun ba shi labari su ɗauka suka yi yana da yar wata hata duwatsu zuwa suke su gaya masa don kwabo da kwabo duk abin da mutum ya faɗa a ɓoye a kakunan su sai ce masa ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza sai suka firgita sai suke dinga magana sai suke kiran sa ko uzunu sai ce ko uzunu khairin shi sa cikin kilabin da ake masa agance da shi uzun khairin na Allah ne ambace shi sai ce ko uzun kunne ne da shi yana ji
wa ilamuhu bi sifati sihir allazi saharahu bihi labid bin asami wa kaunihi fi mushkit muslim wa mushaqatin fi juktin الإن لحدتي ذكري ذكري هكذا هو إعلامه بصفة السحر الذي سهره سهره به لبيد بن الأسمي لسان رود إيتا صفة السحر دا لبيد بن الأسمي مسب يهودي ني أنا مدينة لشان دقا kudancin gari ya shirya wannan annaba ba da labari wa kauni fi mushkil cewa abin da itin na sihirin a ne a targe shi a targe shi ya yi ko mushakatin da kuma guntun gashi mushaka shine idan mutum ya zo yana yana taje gashinsa to guntattakin da suke zaba shine mushaka fashe wannan ya dauka na annabi alaihi salam ya haiku tsiri haƙoran targeshen da hausa targeshen inda abubauci mai shi muke kum kum na taje kai da hausa targeshi ake da shi to ya dauki kum haƙorin da kum din annabi da guntun gashin annabi da ya taje kan ya fita sai ya sami kwaroro ko kuma rami na tamkar dabino irin wannan itacen dabinon da mangiyar take ciki to sandar akwai kwaroro sai ya huda shine juffi dal'in sai ya huda wannan sai ya cusa gashin na annabi alaihi da kuma guntun wato targeshan na kalatin zakare amma dabinan namijin irin wanda ake kada kilili da shi to irinsa a ciki ya saka yawa annabi sun siri sai ya faɗa ya ce kuma a cikin bi'iru zarwana ya saka aka tura sai na alir radiyallahu suka je ko suka ɗauko aka buɗe aga kamar yadda ya faɗa alaihi salam ووجد على تلك الصفة وإلامه قريشا
ولكي في بئر زروان جيفا في بئر زروان فكان كما قال وجد على تلك الصفة هكا ساميش كما يندي فلا
وإلامه قريشا بأكل الأرض ما في صحيفتهم التي تظاهروا بها على بني هاشم ودعوا بها رحمه وأنها أبقت فيها كل اسم الله فوجدوها كما قال
وإلامه قريشا da kuma sanarwar da alaihi salatu wasalam ya qurayshawa bi akalil ardati ma fi sahifatihim da cinyewar da gara ita ce arda cinyewar da gara ta yawa abin da yake cikin takardarsu don su rubuta sahifa lokacin da aka yanke wa banu hashim da ce ta zaharu biha ala bani hashim wacce suka yanke wa banu hashim saboda annabi alaihissalam sun ce sai dai banu hashim su ba da annabi alaihissalam su yi masa mugun aiki in sun ƙi to za a yanke ma'amala da su shi na ka yanke ma'amala da su ba a auren 'ya'yansu ba a mata ba kuma aura wa 'ya'yansu maza waɗansu ba a saye a gurinsu ko ba a sayar musu suka koma shi ba a bi ɗalibin suka zauna har shekara uku to sai annabi alaihi ranar sai ya ce musu to ai gara ta zo ta cinye takardar ta ku gaba ɗaya ita wannan takarda da suka yi kada obi ha rahimahu sun yanke zumuntarsu da ita da ranarsu da banu hashi akwai hisham shi kadai ne aka samu sai ya tsora wa raƙumi labtu sai tura shi kwarin in sun gani sai su sauke an samu taiki guda na alkama to sai amfani da ita sai abu jahal ya ce san bai yadda ba sai hisham ya daina sai abu sufyan ya ce mun ko mu yadda ba sai yayi domin don rigimar da muke da shi ba za mu sauka da abin da gada na kyawawan halaye ba dole sai ka bar shi ya sada zumunci to dole abuja din ya kyale shi to da aka tafi badar yaƙi ishamun ya shiga cikin mayaka sai annabi alayhi sai ce ko an gan shi kar a kashe shi saboda saka abin da iya wannan to annaha abu karfi ha kulla ismin lillahi ita rigarar ta bar duk sunan da yake na Allah ne ta cinye komai ta taushe amma duk inda sunan Allah yake ba taba shi ba ko waje duha kama kala ya suka sami abin kamar yadda ya faɗa to wannan ya sa suka suka suka tsorata ko in suka ta suka faɗa bisa bakakin manganu kun ji kunya to shine aka janye wacan sahifar wani hacin suka fito
wa wasfuhu likuffar quraishin بيت المقدس حين كذبوه في خبر في خبر الإسراء أنأته إياه نأتم من عرفه عرفه وإلههم إيرهم التي مر عليها في طريقه وإنذارهم بوقت وصولها فكان كله كما قال
wa wasfuhu likufari quraishin baitul maqdis haka siffata wanda yawa kafiran quraishawa ya siffata musu baitul maqdis hina kazzabuhu yana suka karyata shi fi kabar da isra'i a cikin labarin isra'i wannan tafiyar daren sai ya wasafa musu baitul maqdis wa na'atuhu iyahu na'atu man arafahu ya siffata musu shi baitul maqdis siffatar wanda ya san gurin wa ilamuhum bi irihim ya ko ba su labarin wato ayarinsu allaci marra alaiha fi dariqihi wanda ya wuce ta a hanya wa in zaruhum bi waqti wusuliha ko ba su labarin lokacin da za su iso maka fa kana kulluhu kama kala duk abin kamar yadda ya faɗa haka ya tabbata
كما قال إلى ما أخبر به من الحوادث التي تكون ولم تأتي بعد منها وما ذهبت مقدماتها كقوله إمرار بيت المقدس خراب خراب بين يسربا ودرب يسربا خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية
لا إلى ما أخبر به من الحوادث التي ستكون ولم تأتي بعد da kuma labarin da ya bayar wadda za su kasance amma har yanzu ba su faru ba in ha ma zaharar muqaddimatuha ga cikin akwai wanda wato na farko farkon alamun suka fara bayyana ka kaulihi imran baitul maqdis kharabu yasriba rayuwar baitul maqdis zai zama rushewar madina wa kharabu yasriba khurujul malhamati rushewar madina kuma zai zama yaki ne zai fito a duniya wa khurujul malhamati fatahul qustantiniya idan kuma yaki ya fito to buɗe qustantiniya ce za ta zo to wannan da ya faɗa an ce ba a gani ba tukun
ومن أشراء الساعة وآيات حلولها da kuma alamun tashin alkiyama da ayoyin afkuwar kiyama
wa zikir nashirin wal hashri da ambatan nashir wal hashri nashir shine tashi daga kabari hashir kuma a tara mutane saboda hisabi saboda hisabi
wa akhbarul abrari wal fujjari hakan ya faɗi labaran mutanen kirki wal fujjari da mutanen kawai wa jannati wan nari ya kuma faɗi wato labarin aljanna wan nari da wuta wa arsatil qiyamati ya kuma faɗi labarin filin alkiyama salarin ya faɗi da yadda za ta kasance
wa bi hasbi hadha al fasli an yakuna diwanan mufradan yastamilu ala ajza'in wahdahu da ya isa wannan fasalin da aka yi ban madu fasalin madule alaihi min al-guyubi ya isa wannan fasalin an ya kuna diwana ya zama babban littafi ne mufradan wato guda yastamilu ala ajza'in wahdahu wanda zai kunshi yanki yanki shi kadai wa fi ma asharna ilaihi من نكت الأحاديث التي ذكرناها كفاية yace cikin abin da muka yi nuni min nukatil hadisi nukat jam'u nukuta nukuta eh wato daga nukuta irin hadisai wanda suke kunshe da abubuwa masu ban mamaki a dunkule shine nukat allati zakarnaha wadda muka ambata kifaya akwai isarwa wato abin da ya lissafa din ya isa amma in so samu ne a diwani ma katu wanda zai zama himlu ba irin za a iya sa a wannan
wa aksaruha fil sahihi wa inda al'adin mafi yawansu a cikin ingantattun hadisai ne wa inda al'a'immati kuma da gurin manyan malamai irin su imamu abu hanifa su imamu malik su imamu ahmad ibn hanbal su imamu shafi'i isma'il auza'i da izin su sufiyanu sauri radiyallahu anhu to da cikin wuraren su aka karbo waɗannan sai dai jiya alhamdulillah jiya da ne magana akan kan sufar khawarij an ce a tahaliku ana cewa ana nufin kai cewa a zamanin farko ba a sai aikin hajji to malaman hadisi sun tafi akan cewa kashe kai taltal a ƙwaryen molo Mm.
halak ne Mm.
sai dai sun faɗi abubuwa guda biyu ta wanda zai iya ɗaukan wahalar kullum ya wanke gashinsa ya sa wato targe shi ya fece gashin ya fece ya gyare shi inda akwai mai ya safa safa masa to an fi son ya bar gashin wanda kuma wannan zai masa wahala ba zai iya haka kullum ba ya wanke ya gyara da kuma shafa masa mai to ya dinga aske kansa tas shi aka fi so wannan shine ka'ida a shari'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
رب تداركنا برحمتك يا منجي المؤمنين ونجنا من الغم يا منجي المؤمنين وفرج عنا ما نحن فيه يا إياس المستكيفين أغثنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك من كل خير سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وتوفنا مسلمين والقنا بالصالحين يا حي يا قيوم برحمتك نستغفرك barakatuh